To Allah mun raba karya da gaskiya sarki da mai yau da gobe. Ni baran yi nusa mai ningawa na garba sarkin dangi na alhajiya hawa. Masoyi habibi, masoyi aljanna duniya kowa ya rena gajere. Bai taka kuna ma daidai ba maza irin gujiya. sai an fasa akan san bigi mijin hama matan matan kayar ruwanka na hawa dutse ba ka fargaba malam yi nusa mai ningawa ne yanzu saya na koma jalla babban hausa mai babban dakin kano uwar gari duka mai babban dakin kano uwar gari duka alhajiya ummata gwada mini yadda ake yi mai bani riga mai bani riga gabala maganin ban ba da mai bani turmi ba turmin da kan kuka ba alhaji ya ummata gwada mini yadda ake yi ban da yake rariyan kano ahi filani dudu filani dudu filani ta gwada mini yadda ake yi Allah mai raba karya da gaskiya sarki ɗaya mai yau da gobe sarkin hijira da mutane sarkin daga da mutane Adamu Ado na Bayero Ado na Muhammadu mai garin mutan Kano na yawo ba zai gobe ba sun ki Allah ya so sakamaki ya abushi ku je ku yi gaba da Allah yan uba ku dangana dole ado shi ne ya gaji gidan wayan kakin zuma mai kamar zuma da gani babu tambaya sanni da ninya adamu san kano na yawo san kano na yawo mai kaka da umma kaltume mai kaka da mariya alhamdulillah na sarki mai garin mutan katsina na ya sarki mai garin mutan katsina irin gidan na duko mai turawa sarkin kano ka gwada mana yadda ake jiwa mai wasa maza jiwa mai wasa maza sabuwar kano yar mamman sabuwar kano yar mamman ai ya komi da ne ya kai umma mai bayin gida na ya sarkin musulmi a yahu ba sai gobe ba ji ba mai wasa maza adamu mai tura ruwa na ku kifi na ku wujilawa na ku a tabbata dole a bar masa janna babbar hausa domin shi yake da gida da mutane na ɗan biran abubakar na ɗan biran mai danda na baɗe ke rariyan kano masoyi habibi masoyi aljannar duniya da filani dudu shi ya gwada mana yadda ake na filani umaruwar dare mai dama duniya sarkin kanaran dandayan kaga ta gani ana ka yayi wuya a kuje ka sannanin ya masoyi mai dadin zama ana kika bar mini yan sarkin musulmi ana kika bar mini yan sarkin kasi na ganki na ji daɗi alhamdulillahi jikina ya yi ƙarfi da yan sarkin kano na yanzu kuka kaka na kayi ya uba ni fadanya na kayi na ganki na ji daɗi jijan goma tana jiji ko babu jana baban aminu baban aminu baban furmasu gida gayya ala jikan dan masu gida ala sa mutuwa bu baban usmanu ahama ya biye kasa wayo duniyan kenan duniya ba gida ce ta dama Allah baba Allah na fada shi na roka umma bai farin gida dan galadi mun kano ana hana mata kadi yar mamma saraki ba gama dadi binta mai amanan yan sarkin musulmi ga zaman ki ga zaman yan sarkin kano firi ni amma ta ga ta zaune mata tara zan baki kyauta wata ta ruwa wata gari wata ta miki kayan itace guda uku mulkun kina nan wata dole ta miki sarki a jiki mai amana da filani mai amana da filani abba abinda nake kuka yar mai garin mutan katsina usmanu na gogo usmanu na gogo abba ta yi kira ba ni yanzu ai dole ko alhaji kan dukwa mai turawa alhaji kan dukwa mai turawa masoyi habibi masoyi alhaji kan fila ni ma da gabara ala sa mutuwa hutu ala san wace mata mutu mai raba jiba da kakawai yau mutuwa mai raba ba domin sha'anin mutuwa ba wa mai raba da raba sani kon banki sosai ko kashin aiki ne ya samu na gode dalilin alhaji ya juji a dalilan ta na gano balarabiya batu ya saboda mai zargadi juji na ga baturiya a yi dole ya guba da falanya da kaji malama binta malama binta kowa ya ganki ya yi ziyara ya zira na ganki na da jahanci nuna yo Allah tsaya ki yadda ake domin lokacin aiki ne ya gani binta in ta ga dama da mata takan mata yankan kubaiwa ke ne mai gado da katifa da barko mai matashin kayi da mata ayya mata tukar mata ba su ma rana ba su ma wata binta ta yi kira ba tsaya mai zargadi na baki yadda ga amanan allah ga ba su ma rana ba su ma wata ki rike mini binta da gaskiya na baki amana rike ta rike mini bintar gaskiya na baki amana saboda mai zargadi juji na ga bazuma a idona mai amana da yadda ko mai turawa na gwagwa juyi goma sai wake yau datti da bayi gidan
الحمد لله يا رب العالمين ملوغرا وقادرا ومريدا وآلما وحيا جباب ميبا دا الله وأيا يا الله بيبا bawa ko mai kake nufi ka ambaci Allah madogara mai kyauta ba abu gori wanda in ya baka yawo gobe ma ya baka, jalla dai jibi zai ƙara maka. Bari mu aike da gaisuwa, gai da sarkin karo alhaji ado bahayero, ɗan abudu magajin kadir, sarki mai gadin birnin Kano. ala taimake ka ma shashen kano da dabo, hazo ji tara nan na zuwa, ka kwana lafiya ka tashi lafiya, sadauki mummuni ne, ɗan abdu ka kwan lafiya. Jikan alu mai go, ɗan maje nasarawa, jikan maje nasarawa. ɗan abduka kwan lafiya. Zabarunka ya gama da mahadi, mashashen gano da dabo, maje hajina nan lafiya. Ko yau zaman duniya alhamdulillahi, ka gade maje nasarawa, ka gade Abdullahi dabo, ya gade sarkin Kano Usmanu. yau shi ne mai sango, ma shashen gano ɗan abdu, alaji kan galadi man kano abdul kadir, ala za mu tawa. Na gode ina godiya ina ƙara wato ya mazafa. Na ce a gaida baban tuta da na jidda, gari ya waye baban amincece na Allah, baban lami ɗaka ƙwan lafiya. A gaida bararabiya na yi godiya, na gode ɗan hadiza uban hadiza, baban bula ni dubu rigar yaro, na yi godiya jikan maja baban mai. baban sarkin garho Muhammadu, magajin sarkin garho Muhammadu, alaja maka kwana mai yawa. Na godiya na ƙarfawa na gode, ɗan maje nasarawa jikan maje nasarawa, irin ado mai sango. Gaba labiya baya salamin toya mazafa, Allah dai yake gabanka, har bayan ka dodo sai rada. gari ya waye na tirakin Kano Malam Maje, gari ya waye na ɗan biran mai danda, alajikan ɗan yan Kano Aminu, alaza mutawa. Gari ya waye su kukun makaka ba wada, baban ƙyansire da buke, ɗan abduka kwan lafiya, baban tambari da kakaki da busa. na garba ka kwan lafiya. Gari ya waye jikan mariya jikan hawa, jikan makatu garin ya waye mana, gari ya waye mai dubin bayi da doki, alaja maka kwana mai yawa. Gari ya waye baban tambari da kakaki da busa, ɗan abdu ka kwan lafiya. Ko yanzu zaman duniya alhamdulillahi. tun da ka gaje gidan gawo da kuka, za ka gama lafiya dai baba, mai masallacin addini ɗan abdu na gode maka, na gode ma da babinta, na godiya na ƙarawa masoyiyar sarkin Kano Alhaji Ado Bahero, na godiya da malama binta, baturiya ta biya ni kyauta ba biyan bashi ba. ta ba da turmi a cikin albarkacinka, mai ruwan nera da nera, malama binta na gode mata, ina godiya ina ƙarawa, ‘yar gidan abba ta biya ni, ta biya ni baba shi ba, ina godiya baba uban iyali toya maza fa, Allah ne yake gaban ka har bayan ka dodo sai rada. jigawa tarin Allah da da ba sadauki, ka gaje maje nasarawa, ka gaje sarkin Kano Usmanu, ka gaje alu mai sango, turan giwa magajin dabo, ya gaje sarkin Kano Muhammadu Inuwa, adada maka kwana mai yawa. Gari ya waye na ɗan biran Abubakar Garba, gari ya waye na ɗan isan Kano Alhaji Malam Hamidu. gari ya waye zumin mamudu, ɗan majan Kano ba maje ba ne sandan ne, garin ya waye toya mazafa, sannu na alhaji tijani, tirakin Kano na yawo, alaja maka kwana mai yawa, uban sarakuna dan abdu, na madakin Kano na gode, na wazirin Kano na gode alhaji Usmanu. ina godiya ina ƙarawa uban hakiman Kano, alheri ya kai masa, ɗan abdi zai zo lafiya. Baƙon mutanen Borno ya je ziyara ya je ya dawo lafiya. Baƙon mutanen maka baƙon Madina, baƙon dutsen arfa, toron giwa na daba sadaukin sarki. Alaja baka kwana mai yawa. Mashashen gano magajin dabo. ya gaje masallacin addini, mai gidan banda mai gidan ƙofan nasarawa, toron giwa na dabo, mai gidan bani sauna abdu alaja maka kwana mai yawa. Ina godiya da arzikin ga mai saurin ba da gida da doki, na daba na gode maka, mai saurin ba da rigar kwakwata, toron giwa na abu da sadauki. ala taimake ka mai ƙarfi da ƙarfin annabi, Baba uban iyali Ubangijin mai soro da tazka, Ubangijin mai soron baki ‘yar Muhammadu, na yi godiya da arzikin ka toron giwa adada baka san daidai, adada baka kwana mai yawa, a gaida kurmar ruwa na abdu, baban ’yan silke da kagira, na yi godiya uban ’yan tagwaba adada baka san daidai, adada baka kwana mai yawa, mai tagwayen masu magajin abdu, toron giwa adada baka san daidai. ɗan maje nasarawa jikan maje nasarawa, ala sa ka wanye lafiya. Ina godiya da arzikin ga mashashen Kano ɗan du, hazoji ta rana na dabo, ala sa ka wanye lafiya. Mai hawan daushe, mai hawan ƙofan nasarawa, toron giwa na daba sadauki. Allah dai yake gaban ka toya mazafa. har bayan ka dodo sai rada. Idan aka yi bindiga ka hau, ana dindike ana gudu, kowa na sanya ganka sadauki, to Allah shi nunan annabi. Nace ku tawo ku gano wali ɗan wali sadauki mummuni ne, wanda bai san abdu ba ya raba ya zo ya ganka, ga abdu ba ya ya zo rafiya. Toron giwa magahadin abdu. ko yau zaman duniya alhamdulillahi tun da ka gaje gado ka zauna za ka gama lafiya dai baba baƙon mutanen Legas toron giwa na da ba sadauki ka yi gabar ka yi yamma ka yi kudu ka yi arewa ka gyara mana duniya da dabo don kowa ya zauna lafiya ina godiya ina ƙarawa ka kwan lafiya ka tashi lafiya lafiyar ka ita ce lafiyar gari, lafiyar ka ita ce lafiyar musulmi makahajin dabo, alaja maka kwana mai yawa. Domin ka dai riga ba ta kwana lafiya ba, jirin jikwa ba zai kwana ba, mai dubin bayi da doki sadauki. A gaida baba Ubangijin ɗarimi, Ubangijin sarkin hatsi Muhammadu, Ubangijin maja siddin na abudu. baban Iziyaku Ubangijin Salamar Kano, alaja maka kwana mai yawa. Ina godiya ina ƙara hawa toron giwa da daba sadaukin sarki, za ka gama lafiya dai baba, tun da ka gaje birnin Kano, shi ne maje nasarawa ka zama alu mai sango. Ina godiya ina ƙarawa baban amincece na Allah. baban lami ɗana gode maka, babanmu da mai raba dasa baban amhama, toron giwa na da ba sadauki. Baban abdu kan abdu ka biya ni, ka biya ni baba shi ba. Ina godiya da arzikin ka raba gardama to ya maza fa, Allah dai yake gabanka, har bayan ka dodo sai rada. Ka je ka dawo rabiya to ya maza fa, toron giwa na abu da sadauki, adali ka zauna a lafiya. Idan gabuta ka zauna toron giwa magajin dabo, ka bai wa mai gaskiya a baisa mai ƙarya ya tsere, ɗan abdu dodon na zuwa. Ya gaje masallacin addini, mai gida a ɗorayi a gogel, tun da ka kai mu ɗorayi ka kai mu bani sau magajin daba daure ka kai mu gogel mu je mu dawo lafiya mai gidan banda ka biya mu alaja maka kwana mai yawa zamanin ka ya gama da mahadi mashashen kano na dabo ka gama lafiya dai baba ina godiya ina karawa to ya mazafaran abdu mashashen kano na dabo Ubangijin bayin sarki ka biya ni kyauta ba biyan ba shi ba, ala ji wamban Kano Habubakar Garba, ala za mutu hautawa. Ina godiya ɗan Mamudu uban Mamudu, ka biya ni na gode ma. Ina godiya ina ƙarawa baban Halluru ka biya ni, baban Jabaru ka biya ni. Toron giwa na daba alaja maka kwana mai yawa. a gaida fatan bulhanin in ba, ada jikan bulhanin ƙyo da magajiya da gaje, ada za mutu hutawa, gatan bulhanin mahadakin Kano, gatan bulhanin ɗanbarta, alheri ya gaida bulhanin Rano, na yi godiya alhajiya na da ta biya ne, ta biya na ba ba shi ba. Ga tambula ni dudu ga tambula nin gwarzo, toron giwa na da ba sadauki, alaja maka kwana mai yawa. Ina godiya Ubangijin ‘yan soro wala babba da yaro, Baba Ubangijin jakadu ka biya ni, ka hana mana kukan duniya. ina godiya ina karawa dan sarkin karmu Muhammadu inuwa Allah shi kansa ala za mutuwa hutawa farin ciki bai wuce wannan ba baba uban iyali ala ja maka kwana mai yawa ina godiya ina kara haɓa toron giwa na daba sarki mai gadin birnin Kano alhamdulillah kyautar Allah ta yi ka hana mana kukan duniya mai dubin bayi da doki to ya maza ba mai gidan gado magadin abdu alja maka kwana mai yawa. Uban tambari da kakaki da busa, baban taushi magajin dabo, nake uban gari maho'o da mota, baban kili baban danda toren giwa na dabo, ala za ka sayo jirgin sama. Ina godiya da zamanin kama shashen garho na dabo, ala za maka kwana mai yawa. a kiyaye ka ta dauki mummuni ne, kowa yake halinsa kana ganinsa, to giwa na dabo, za ka gama lafiya dai ba ba. Duk inda muka je muka leƙa a cikin albarkacinka ne, idan kuwa ba a cikin albarkacinka ba wani soran ba ma leƙa shi ba. Ina godiya ina ƙarawa toya maza fa, na goda abdu kan abdu mai ajiye na abin nan Kano, ta'ala shiga ta maza. To ya magajin abdu, alaja maka kwana wayawa. Ina dinga a zaune sai na kan ce mai dalili, da ba ka yi min dalilin da zan san gidan zarkin Kano. idan na zo birnin kudu, na kan ce mai dalili da ma ka yi min dalilin, da za ni gidan sarkin Kano. Zamanin sarkin kudu dogon sarki na salaji kan sanda, mijin amina mijin fulani gwaggo, mijin hindu ya riga mu ta'ala shiga barta masa. Na goda sarki mai garin ƙaraye Alhaji Ibrahim. ta'ala shiga barta masa ɗan hadiza uban hadiza shi ma alaza mutuwa hutawa ina godiya ina ƙarawa toya maza fa yau ga mu da alhaji abubakar garba kakan garba sarki mai garin ƙaraye alheri ya gaida sanin autan bawo magajin ila garba magajin garba mai saje magajin mai saje gatan gwaduwa wa wakili ya biya na baba shi ba arzikan auta mai gane nono, ala za mu tautawa, sarkin da na magajin Yusuf na dabo, arzikan sama'ila, ala za mu tautawa. Na godiya da arzikin gama shashen garho na daba sadauki, ala ja maka kwana mai yawa, toron giwa na daba sadauki, ala sa ka wanye lafiya. Farin ciki bai wuce wannan ba. ga daga baturiya bin na ce masoyiyar sarkin kano alhaji ado na yi godiya a cikin albarkacin ga ta bani turmi ba na da kan kuka ba alaba da makaranta kuma iyawa sai mu shawo duniya albarkar toye maza baha na abudu albarkar sarki mai garin birnin kano ina godiya ina karawa binta baturiya farin ciki ya yi mu dai ya aka baro mana abba, na yi godiya na gode, ‘yan sarkin gatsina dai alhaji Usmanu, kuma alajikan sarki duka mai turawa da soja, ala za mutuwa hutawa, alajikan fulani ruma, ta'ala shiga bar ta mata. Ina godiya, ina ƙara haɓa na yi godiya na gode, fulani abba na yi godiya, na ce farin ciki yawa kana yayi. adada mana kwana mai yawa. Alhamdulillahi wallami da ta bayani, na yi godiya na gode, uwar amincece ina Allah, na yi godiya na gode fulani abba na gode, alada mana kwana mai yawa. Farin ciki bai wuce wannan ba, idan dai a tune ba a sayar ba kaza ta a doki. ta bi jihaki da kayan shimfiɗa. Bari na gaida tsohuwar kura mace saiwar gaude, in bai soro da ta zuka. Hana kaɗi ‘yar Hauwa, tuwon sallah maganin mai haɗama ‘yar Hauwa, magajiyar alele, mai makama da makama goma sha biyu, adadi kan bakama hanza, adadi kan bakama ɗahiru, adadi kan bakama aminu, na ce adadi kan baje ungwagwa makama Muhammadu baban tagada da rabi, ta'ala shiga ta maza. Ina godiya baban ɗan darman da salamatu, ta'ala shiga ta maza. da na je maka na je madina mun je ziyara muka je maka dawo lafiya muka je maka muka gano madina muka je jidda a nan na cika da aura mijin yarsa kaka babban baƙo mijin yar daji maganin ƙasa mai tauri muka je muka dawo lafiya Rannan na ci karo da alhaji malam sani kwanta gora mijin yansa kaka babban baƙo. Ya bani riga a cikin albarkacin mahadin gabar toya mazafa, muka je muka dawo lafiya. Na gode halaliyar mutan kwanta gora, na gode maka Muhammadu sani kwanta gora ya biya ni, ya biya ni na gode masa. na gode mijin Fulani dudu, ‘yan sarkin Kano Bayero, gatan Fulani umma, muka je babu ishirwa babu yunwa, har muka je muka dawo lafiya. Muka je ziyara maka muka je Madina mun je uwara, an Fulani ta biya mu, ta biya mu ba ba shi ba, zumuntar Fulani umma. zumuntar Fulani mai gadon Masar Balkisu, muka je maka muka je Madina, mun je umara ta biya mu Fulani, mai saurin Fulani leshi, ‘yar mace haji na gode mata, na gode uwar bashirkin bayani, uwar lami da na gode miki, na godiya uwar Fulani mai harara, kin bayani na gode miki. alaji kanya ya kankane da gafara saude, gatan sabuwar Kano na gode, uwar Ibrahim kin biya ni, uwar Lamida na gode miki. Ina godiya jikar in baka tume, kin biya ni baba shi ba. Jikar Mariya ta biya ni, fulanin mana gode mata, zamantar fulanin gwarzo. zumuntar bulahanin ɗan bata zumuntar bulahanin ƙara haye. Na yi godiya na hago da zumuntar bulahanin ahuwa, zumuntar bulahanin sarki na autan bawo magahadin ila. Godiya bulahanin dodowa, kin bulahani na gode miki. Ba kuwar mutanen maka da madina na yi godiya, a yi mun gaisuwa a gurin alhaji sani jakada. Ya biya na gode masa. ina godiya ina ƙarawa fulaha ni duduwa, alaji kan baya da da gafara, ‘yar galadi man Kano kin bayani, ma dalla da in nan dije, na yi godiya uwar fulaha ni isa, kin bayani kyauta ba biyan ba shi ba. Mu koma ƙofar kudu, mu je mu gado mahadin gabar toya mazafa, Soran tuta mu je mu gado mashashen garho na dabo. idan ya fito ya zauna ya bai wa mai gaskiya abinsa mai ƙarya ya tsere, ga ɗan abin na nan na zuwa. Mashashen karo magahadin daba mai dubin bayi da doki, a da sa kawan ya lafiya. Ina godiya na ƙara hawa na gode, turan giwa na daba sadauki. Mai masallacin adine mai ƙofar kudu ƙaha bayani. mai ƙofar arewa na gode ma. Ina godiya ina ƙarawa godiya Ubangijin wakili, na yi godiya na gode, Ubangijin sarkin haɗi Muhammadu, Ubangijin salamar Kano bawansa kaka babban baƙo, ka biya ni na gode ma. Ina godiya na ƙara hawa sarki mai garin birnin Kano, tun da ka gaje gida ka zauna, za ka gama lafiya dai baba. Madina, Allah maganin mai tambaya. Alhamdulillah ya rabbar alamina, Allah maganin mai tambaya. A wa binta salamu alaikum baƙo yana yin sallama. Baƙuwar mutanen birnin Kano na gode. Ina godiya na ƙarawa na gode. A gaya binta malama yau ga ki a gidan mahadin gabar toya mazafa, alaja mana kwana mai yawa. Alhamdulillah kyautar Allah ta yi, nace a gaida alhaji Usman Shehu, a gaida Usman jikan Usman Shehu jikan Shehu. farin ciki ya hawa kana yayi malam ahaman ana malam madi na aiko da gaisuwa na ziyara ƴaƴansa ka ka dodo sai rada na ce a gaya wa amma a gaya wa dubu rigar yaro giwan nasiru na aiko da gaisuwa na ziyara ta aminu na nan lafiya sannu zumuntar yadiya hadiza na yi godiya na gode zamantar ɗan hadiyayye na aiko da gaisuwa na yi ziyara zamantar fulani sau da na gode dai ina godiya na ƙara hawa zamantar fulani sarai kin biya ni ba ba shi ba a gaida 'ya'yan mai cika saura da doki 'ya'yan mai gadin birnin kano a gaya wa malama binta na yi godiya na gode albarkar irin sarkin katsina alajuk an duka mai tura da soja ala za mutuwa hutawa ala taimaka alhaji usman shehu na gogo sarki mai gadon kana ala ja masa kwana mai yawa ina godiya ina ƙara wa lallai na gode binta ta uba na gode dai kuma a gaya wa hajiya uba farin ciki yawa kana, uwan Nasiru uwar amincacce na Allah, uwar magajiya algaji. A gaida uwar rakiya na yi godiya na gode, alaja mana kwana mai yawa. Ina godiya na ƙarawa, uwar nafisa da kyakkyawa kin bayani, uwar birai mana gode miki. ina godiya ina ƙarawa na gode farin ciki yawa kana uwar umma jikar umma sai da gunda ake kabewa kan sun girmama sha duniya ina godiya yan saka ka babban bako yan daji maganin ƙasa mai tauri yan fulanin mu na gode muku sai da gunda ake kabewa kan sun girmama sha duniya farin ciki ba in wuce wannan ba a gaida iyalan umma mai sulhu da jarka iyalan mai makullin duniya a gaida 'ya'yan zaga ka babban bako 'ya'yan mai cika saura da doki irin da ba dodo sai rada godiya na yi godiya ma da mabinta ajiyar hajiya irin sarkin katsina na ce alajikan mai gidan dabino da gafara alaji kan fulanin roma ala za mutuwa hutawa alheri ya gaida alhaji ya ta kai yan shamakin kano ko tana gida madalla ina godiya ina karawa na gode alaji kan malama da gafara ala za mutuwa hutawa kuma alaji kan hajiya hadiza ta ala shiga bar ta musu farin ciki ba i wuce wannan ba ajiyar toya matsafa na abudu ajiyar nagari ba dodo sai rada alhamdulillah kyautar Allah ta yi, malama baturiya barka da gajiya dai, ina godiya baƙuwar mutanen Nijar, wata rana za ki kai ni, sai in je in dawo lafiya. Ina godiya ina ƙarawa na gode, bayan kin bani kuɗi da ma ki duba turmi ki bani, in je in gyara gidan mai zargadan. ina godiya ina ƙara hawa malama binta na yi godiya baƙwar mutanen kaduna farin ciki bai wuce wannan ba alhamdulillahi kyautar allah ta yi a je a dawo lafiya na ce alaba da karatu alasa ki fito da mota mu zo mu nari sawa farin ciki hawa kana yayi ajiyan na garba dodo sai rada ina gode ina ƙarawa na gode a na dubu rigar yaro na yi kira ki amsa na ce farin ciki bai wuce wannan ba amma ma a na ahaman farin ciki ya waka na ɗan maje haji na lafiya zumin nasiru zumin amincece na Allah zumin malam ibrahim ka biya ni gatan maje ka biya ni maje ɗan jatau na ce madadi kan madahi nasarawa ka biya ni kyauta ba biyan bashi ba sai da gunda ake kabewa ka dan ka girma zai jiha duniya alaba da karatu na ce malam ahaman usmani jikan usmanu farin ciki ya wakana jikan abdu na gode maka ina godiya ga tamfula da sarai na yi godiya na gode gatan bula da kyakkyawa na fizatu magadiyar na fizatuwa a gaiha wasu mun fula nan ƙara haye a gaiha baka dai zumun fula nan rana sai da gunda ake kabewa zumun sadiqa muhammadu alajama da kwana mai yawa in ji zabiyar mashashan kano na dabani na ce na gode binta masoyi habibi na hayimin na maganan binta na gode dai yau kin ci karo da zabiyar saka ka babban bako daki maganin ƙasa mai tauri farin ciki ya hawa kana alasa a wanye lafiya yau ga mu a gidan saka ka babban bako a gaya hawa malama binta ko mai sayyayi dalili amma dalili ko baya kankani dalili baya yawa baya kankani godiya malama binta mai saurin ba da kuɗi kin biya ni na gode miki saura ki duba turmihi ki bani in je in gyara gidan mai zargadan ki duba turmi binta ki bani ba na da kan kuka ba a gaya wa malama binta farin ciki ya hawa kana ga faraha da kyauta malama binta kin biya ni ba ba shi ba ina godiya ina ƙara hawa na gode maganan binta na gode mata malama abinta malama na yi godiya na gode kin biya ni na gode miki ina godiya ina karawa na gode Allah ya mana ƴaƴansa kaka babban bako ƴaƴan daji maganin ƙasa bai tauri Allah shiraya su sai da gunda ake kabewa in girmama shi a duniya na kai na yi godiya na gode ƴaƴan uwar gida sarautar mata hada ta ko ba ko tana gida mahadalla ‘ya'yan hajiya wade sai da gunda ake kabewa, godiya an fama, na yi godiya na gode ‘yar hajiya wade, na yi godiya na gode a gaya wa alhaji aman. Na ce ‘ya'yan alhajiya wada irin sarkin irori ta biya ni na gode mata. Ina godiya ina ƙarawa na gode, alajama da kwana mai yawa. Ina godiya ina ƙarawa a gaya wa malama. masoyi habibi ta habiya ni malama binta na gode miki ina godiya ina ƙara hawa baƙuwar mutanen Nijar sai mu je mu dawo lafiya idan dalili ya yi sai ki kai ni Nijar mu je mu dawo lafiya farin ciki ya hawa kana alaja mana kwana mai yawa ina godiya ina ƙara hawa na gode yau kin gamu da zabiyarsa kaka babban bako dagi maganin ƙasa mai tauri alaja mishi kwana mai yawa farin ciki hawa kana alaja masa kwana mai yawa ina godiya ina ƙara hawa na gode binta ban tamalama farin ciki hawa kana kin biya na ba ba shi ba mu koma kaduna da yawo ni ban ga malama ba malama ta mana gode mata ina godiya ina karawa na gode farin ciki yawa kana idan da rayi da rabo bayan kin bani kuɗi da ba ki ba ni turmi ba na da kan goka ba ina godiya ina karawa na gode farin ciki ya ishe mu ya ɗaje mana gode dai ina godiya ina karawa na gode farin ciki ya ishe mu kun biya ni ba
na wani ko ya ji wani ya taɓa yin waka ko irin ta shehu dan audio ko irin ta wani da aka daɗe ana yi
wato sauti eh sauti ba kalmomi eh ba kalmomi ba sauti wato yadda yake yin sautin sa in yana yi to amma yin yanayin wannan da gangan ko dai saboda abin ya shiga zuciya ta har har ba zai iya har ba zai iya rabu da shi ba a sauti Eh, sauti ba da gangan ake wato Eh.
kana so ne ka Ah.
jawo hankalin mutane yawa su ji daɗin abun Ah.
kamar yadda ake ake yin busa to kaga mai yin busa sai ya sa wani abu a baki to sannan ya iya ya iya yin busarsa to amma yana yin busan nan kai ma kana jin daɗi kamar algaita to har to.
kana motsa kanka haka Haka kana ne, eh, eh.
ka gani ko Eh.
to wannan sauti ne to amma yanzu misali wannan eh, da ka ce da To.
shi eh, wanda ka wanda ka karanta mini yana yana nan eh, itace zu- zumunta Zumunta.
to sa'an da ka zauna ka rubuta ka ce wa kanka zani shi akan sauti kaza ni dama tilas to to irin wannan sauti to akwai mawaka iri biyu to akwai mawaka wanda za su za su kwaikwayi na wani kirin to akwai kuma wanda shi nasa ne ba mai shi yawa kama wanda ka Kama karanta ne wanda- na mutu na mutuwa yawa wannan naka ne.
yawa to a sauti duk Eh.
duk galibin waƙoƙi na maka suke to ban yi na ji.
kwafe yin ana To.
wannan ba to amma wani lokaci misali w- w- wannan na itace zumunta zaka ce to ai wannan yana da dadi ko zan sake wa- sake launin sauti w- wani a ko zan sake yin wa- wata waka duk wancan sauti ai eh na yi eh ana yin haka eh kan misalin ta itace zumunta to an yi ta akan itace zumunta to to kuma yanzu akwai waɗansu waƙoƙin masu irin wannan to sautin mm, da aka yi Eh.
amma an yi su da wata waka daban yawa to yanzu ka ba sautin nan suna ba shi da suna na ba shi da suna to Mm, amma eh, wato wato wato kamar a larabci ka san ana samun ma'auni eh na waka eh akwai a ce bahari na kaza bahar kami to bahar wasit to ka gani ku bahar gasir eh daban daban daban Eh, Ka amma gani?
wannan ba sauti daidai ba ko Eh, wannan kama wannan yayi tsawo wazan eh, wannan ma'auni.
wazan- eh, ba- Ma'auni, eh, eh, ma'auni.
eh, eh, to eh, baharin waka kan wannan Eh.
amma sauti sai inda kaga dama ka karanta abu eh, domin ko mun mun yi waka wani daban kuma yana yin sautinsa ya fi namu daɗi eh.
shi ko ba shi yayi ba To, da yanzu- wakar da ba- yanzu misali in kana so za ka iya zauna ka karanta wannan eh, itace zumunta da da wani sauti da Yanzu ma. sai in iri hudu har har fudu ma mm, daban-daban har fudu ma gashi ko duk da daɗi eh eh eh to wannan very very in- interesting Wane, Da- wane.
ina da- wato ina da wani um, mataimaki na ai, mace ce ta- ta- tana da hikima cikin magana music Ah, haka ne.
ta zauna a Uganda da waɗansu haka ne wurare haka ne kuma za ta yi kokari za ta, ta yi rubuta da irin uh, Nata.
kasan rubutun na Eh, nasu nasu da na- na kyau.
music eh, to ka gani ba lalle bane wato abin da nayi mm, nayi sauti da shi ina karantawa mm, to ba lalle bane mutum kuma kama- kamar ta mutuwa to, in ka duba ta mutuwa an ce an ce an ce an ce um, idan na cika ku yan uwa na gaya muku da kun ji cikawa ta ku tari gidana idan har da rana abin ya zamko cikin dare batun jinkiri kar da ya samu wajena to ka gani idan na cika ku yan uwa na gaya muku da kun ji cikawa ta ku tari gidana idan har da rana abin ya zamko cikin dare jinkiri kar da ya samu wajena daban kenan, ka gani daban.
بسم الله الرحمن الرحيم تو بسم الله karanta ka ji?
مم، لا، إيه، أكرمت أنا مجي ta wannan ji?
إيه، ذاك أكرمت ذاك يوم. أوه.
bismillahir rahmanir rahim
مم.
mun goda Allah jalla sarki wahibun rahmanu mai kyauta da batan ka ta za sarkin sarauta wanda ba tamka garai ba wajibi a gare shi sai falama ta sa sarkin kano wallahi ya yi maka godiya sirran waje haram kai kaɗai ka isan masa kuma ka sani kai ɗai garai don ba wani don ba shi duban gai gun lamari nasa tausan musulmi ya isa ya yi tambaya sha'anin ruwa a cikin kasashe an rasa ba nan kaɗai ba a bar shuka ta mace har daura babu ruwa ana kauna ta za haka yamma an ce sun yi shuka ta mace sai sabuwa suka yi a labari nasa a cikin ƙasa ta yi an yi shuka ko ina kuma ta yi kyawo ko ana ga ƙasa ta sa sai dai tana yaushi tana kaunar ruwa bata kai ga bushewa ba filar nasa ya tara manyan maluma na gari duka don shawara tauka ji al'amari nasa duka an kace ai addu'a bil awwali in an ka samu sai a huta bita ta sa kuma yayi izini sai a je ai addu'a fi jami'in nan wanda babu kama ta sa walin Kano ya zo da ashafa ya raba a gaban ciro ma don karatu an kasa har an ka sabke an ka aika can gida umai umar ne sai masallaci nasa kuma ya shigo a cikin haraba ya tsaya don addu'a kuma an ka zauna gunasa liman muhammadu sani shi ya addu'a duka an ka shaba uku don koyi nasa sarkinmu abdullahi ya miƙe tsaye ya ce ba kowa ya sani hali nasa me ka fahimta ga wanga kauli ɗan kaɗan ya kumsa dun ma'ana da makasudi nasa sabo dalili ne na irmanin ruwa kowanmu na sabo hakikan ya isa wai sai mutu ba mu daina sabon rabbana wai ko mu sami ruwa cikin rahama ta za kuma an kawace ko wani tafiya shi kai a zuwa gida ne ko zuwa sha'ani na za bayan salatu zuhuri to sai ga ruwa rana tana bai babu ko hadari na za sau uku kofi do ana samun ruwa har yayyawa don yayi gudu turba ta sa kuma can dare Allah ya aiko ruwa an kwana har azuba ana sauka ta sa haɗalanu shi ne wabili duka ya game korafari kenan cikin larni na sa Allah shi sa wannan ruwa duka ya game dukan kasashe babu gefe ya isa to wajibi ne sai mu goda ubangiji ya ba mu sai mu yi godiyar ni'ima ta sa roƙon karimi na da daɗi ka sani don ba hani kuma babu kware guna sa in za ka roƙo roƙi Allah dan uwa shine da baiwa ba ragi ga abi na sa mun goda Allah sai salatu ga annabi Allah sahabbai nai da masu biya ta sa mun gode sarki adili mai taimako alhaji abdullahi jalla izan masa min kulli sharrin zahiri har ba'ini kiyon ka sarki jalla don ƙarshe nasa allahu ka san abdu ba maki garai makiyin ka shi dai ya zamo maki nasa mulki nawa ne ka sani aina ka ne sai wanda ka ba shi kaɗai ka riko nasa ko mumini ko kafiri wadda kan nufa dinin ka sai da mumini kari ko nasa tuba to ba shi girar wanda kowa zai rika amma shi na gira ga addini nasa dini na islama da kabba annabi shine abin gira cikin zuciya ta za kowa ka so ne ka sani ya zalkula kowa ka ki ne ka babi shi sani nasa Allah ka taimaki wanga addini gwani mai taimako na rabbana ka izan masa makiyin dukar ya su halaka su kai don annabin nan wanda babu kamata sa kamar Muhammadu ya yi waƙar godiyar samun ruwa gunjal ran roƙo nasa lakabinsa shi ne ya fi shuhura ɗan amo an san shi har can ne sabballe nan kusa Allah ka taimaki na mu sarki bayar ho bayan sakar mu ga sai cikin ‘ya'ya nasa ya rabbi salli alannabi Muhammadin babban fiyayye wanda babu kama ta sa. bismillah rahman rahim ina goda allah nufi na kasida ta tsara sarakai na birnin kano sulaiman shine na farko gare su bayan su alwal dudin kano cikin zamanin shehu ya sami mulki an so sulaiman birnin kano kusan goma uku ya yi shi na yin sarauta da adalu a birnin kano bayansa sai da abu dan mahamudu sadauke da ran mulkin kano da ilimi da hilimi akwai su ga dabo na allah ta'ala mirin kano kusan shekara ishirin har da shida ya yi shi na yin sarauta kano bayansa usman ɗanasa ne shi jalla ya baiwa mulkin kano hali na mai kyau na tausayin musulmi mirin mutanen kano kusan shekara tara ya yi watanni kazalika usmanu sarkin kano bayansa an ba ƙanainai shaƙiƙi manyan saraki na birnin kano idan an kace abdu an sani bakon karofi sarakin kano sadauki kamata adalci a washi shina da wuya abu sarkin kano kusan ka'idodi na mulkin kano shi ya kafa su a birnin kano ya shekaru ishirin da takwas shina yin sarauta birnin kano bayan an ba muhammadu bello shiki kinsa ya kama mulkin kano da sadaka da kyauta halin bello ne da su ya yi shugura birnin kano kusan shekara goma sha ɗaya hakikan ya yi shina yin sarauta kano bayan sa ɗana samamman tukuru shi bai daɗe daga daular kano kusan shekara ɗaya tabba bukari cikin nasa mulki na birnin kano bayan sa'an ba aliyu dan maje karo da ya mallake duk kano kusan shekara tara ya yi shina yin sarauta hakikan a birnin kano bayan sa sai usdun manyan saraki maje nasarawa amirin kano sadauki da ya tsere kowa ga haiba abbasu manyan sarakin kano karimi da ba a misali da shi ga dukkan saraki na birnin kano raddul mazalimi shi ya yi shi adalci akwai shi ga sarkin kano kusan shekara goma sha shida ya yi da ƙarin watanni a daular kano saraki da an kai da zamani ne sun sallama masa sarkin kano abba dan abdu manyan saraki da sun kauce masu mulkin kano bayansa Usmanu ya rike mulki bakwai shekaru sai watanni Kano cikin zamani na zuwan tambari sarkin musulmi a birnin Kano an abdu ne wanda ya iya zance shi na da muda sarkin Kano bayansa sai namu ya kama mulki bayar manyan sarakin Kano mutum mai mutunci da kyawun sifa da kyawun ɗabi'a ga sarkin Kano mutum mai basira mutum mai kamala mutum mai jamala amiri kano mutum mai fasaha da kyawu na fuska da kyawun halitta ga sarkin kano mutum mai mukami da kyawun hali da ilimi da aiki da shi mai kano akwai kwarjini da muhibba wurinsa kowa shi na son sa sarkin kano akwai hankuri mai yawa ya yi shukura da shi duniya walladu an sano akwai hankali ya yi shuhura da shi da kunya da addin ga sarkin Kano. Idan an yi taro, idan an yi zancen adalci a yau, kowa shi ce maka sarkin Kano. Gabar yamma dama da hauni ku shaida ruwa tana gunsa sarkin Kano. Ifa irin ta sani ban gani ba, a Allah ka taimaki sarkin Kano suna raka kansa shi an kasa mai muna son ka abu amirin Kano idan an yi taro ka tambayi saraki ka kyara mummunan mutanen Kano wani an mutu wanda ya tsere tsara cilar su ce maka sarkin Kano wani an mutu malami adili tilar su ce maka sarkin Kano wani an mutum abidi salihi tilar su ce maka sarkin Kano wannan na abibi da babu kwaɗayi tilar su ce maka sarkin kano ina mai nufin dun musulmi da khairi tilar su ce maka sarkin kano in an ina mai karinci da bashi da tsoro kowa shi ce maka sarkin kano ina wanda ya ɗauki nauyin mutane na dukan jiha ya miru kano shin a ba da mali tuli zai yawa tsarewar mutuncinsa sarkin kano da addin da irli kaɗai shi kaso rubuta halin sarkin Kano. In an ka ce nasa addin ake so shi na gilmarayinsa sarkin Kano. Cikin zamani ne abubuwa da dama sun samu da ba su birnin Kano. Shi ne na farko da ya je shi makka da dukkan saraki na birnin Kano. Akwai masjidullah shi ya gina shi, akwai masalaci ya birnin Kano. Cikin zamani na ruwan larabawa na Khartoum suna nan a birnin Kano. Da famfo da hitila cikin zamani ka kawo su birnin Kano. Ofis da layi waya rediyo filinti da na yadda a birnin Kano da asibiti hili na jirgin sama akwai makaranta ta tsaftar Kano. Akwai makaranta ta asibiti hakan akwai makarantar sana'a Kano. Akwai kamfanin ciniki har masaka ta shoshi na mota birnin Kano. Akwai ɗakunan shawara ko ina akwai labure akwai bas Kano. da saura kasiran anan na takaita Allah shi kara ka sarkin Kano wurare da dama suna nan Kano tsakanin su baun da sarkin Kano da dai ba a san wanda ya je wurin su ga dukkan saraki na birnin Kano sarkin mu ya je da kai ne wurin su ya halarce su sarkin Kano zama ya sani jalla daya da iko ba su ba ba shi ba sarkin Kano Allah shi jinkirtar don Muhammad shi ka in shi kasar Kano magaji shi zan ɗara tulbinsa ne shi kyautata bayansa sarkin Kano. Allah shi gafarta dukan saraki da sun kauce masu mulkin Kano. Ina goda Allah da ya bani iko ni tsara waƙar sarakin Kano. Ina yin salatu bisa ga Muhammad dalilin sa an kai mun kai Kano. Allah kiyaye mu sharrin zamani da yan zamani har na birnin Kano. Fasa ba'i na baitan da ƙarin bakwai adadi na waƙar sarakin Kano. Muhammadu dan amushi ya yi waka ɗayan malaman majalisa ta Kano. Abokina ga alƙarya da kyawu babu tankarta. yawan birni gare ta kwarai yawan jama'a gare ta ita da kabu da nunuwa wutsaya a kai na saka ji sunanta mutane sun yawaita kwarai cikin ta ina misalinta kano wallahi ta kasai ta nan farewa baya ita zama ta tare duniya mazajen nasu har mata mutanen sharku har garbu yaminu shimalu domin ta mu ambaci ko kaɗan na anan ƙasashe masu bakunta da sun ka shigo anan birnin kano daban na birninta da jamus soja london ma siriya birninta da kar abuja ya mai kwatano faransawa birninta ibadun ikobe kuta da hankala do a birninta kuma shi kaduna har unugu da wazar da karba birninta mutan bawan da karjanti ta birninta mutan gabadu daban tonuwar kasa har barzarin zaita mutanen misira har farlomi har zandara birninta jazair sa mutan tona zamuruku akwai su birninta mutan hartun da bagdada da farisu do a birninta da magarawa suna da yawa ba sun fi gida birninta da tokiyo haɗara burusu mutan london a birninta bale kuma nan kusan kamar haɗe da kuma labinta ka zaure da daure har ka tina mutane mutan zazzau suna da yawa akwai baki a birninta katagun jos da bauchi duka mutan jama'ar birninta misau hakan suna da yawa mutan adamawa birninta da sokoto har da sokoto ko garin shehu suna da yawa mutanenta kano ta sami albarka wurinta wurin mutanenta mutanen gwandu argungu da wurin duk a birninta takaitawa ni kai nan tun da ni haura saba'inta akwai kuma hakimai na gari suna da yawa wakilanta bale mai unguwa har unguwa da yawa birninta mu ambaci hakimai na gari zama su ne mutane da madakin kano shehu a yau babban su ne mata kano dun na ga hannunsa zuwa babban su sarkinta amiru dawaki adamu do ayyuka na garai nata jikan abdu dan manya sanusi ubansa sarkinta da wali garba mai shari'a in aka kaya gyaggyarta da sarkin shanu mamman sani shi kari ko ga birninta akwai mutawalli baitul mali shine mai kaduganta Muhammadu almuniru shike da yan wasa ne nata. Akwai ma'ajinta Ibrahim manyan baitu ne nata, da sarkin yaƙi Usman uban ulama ne nata, fashi ne shugaban ulama wajen Ingilishinta, da ja'idanawa an bashi wakilai har na jirginta, da alƙalai guda uku gari domin hukuncinta, akwai babban akwai ƙaramin na uku wasu birninta. da alƙalai kamar ishirin da uku cikin gabashinta da malamai cikin ta kwarai akwai ilimi a birninta akwai ilimi na tauhidi huru a kaji shuhurarta da tarihi da na haudu ga balaga dutana da ita da tasirifi hisabi har da haɗi babu tankarta hadisi sun matafsiru da kuran baya da ita da ungun ne suna da yawa mu fara da gabacinta akwai ƙoba ta wambai ce diye feru makadinta akwai dalma da dukawa ciromawa kasa da ita akwai kuma yan awaki da koki kwalwa tudun nubawanta a wajen nan da sharbar yan muruci da kurnudu ita akwai makwarar yan doya da lalloki kasa da ita akwai masukani jujin yan labu zai tawa da ita da dukawa da gwangwazo dan bazau da dukududduhawanta akwai shatima ce diga bari ta kalma wasa da ita tana da mazan kwarai zangon bare bari unguwa da ita akwai alkantara da tudun wada daure kasa da ita akwai bakin zuwa malam ganari kasa sharifanta akwai kadasa wa yola akwai ta do an santa an santa waɗannan du suna gajiyar gabar an san wakilinta da ɗan da gudau sai yalwa galadanci da san ka ita akwai lokon makera da kai ga maɗi su sada ita akwai hausawa mai aduwa a yaƙi magoga da ita akwai yar kasuwa su da wajen gausai kasa da ita da sabon sara man da wari ciran ce dokali sabta da man ladan da warure mararraba rijiya huduta akwai madungurun da bakin ruwa duka unguwa da ita akwai kuma maduga wa garan gamawa du a birninta akwai magashi da gyaran ya akwai ka haɗa kalisabta waɗannan duk suna a gajiyar wakilin yammashi da ita akwai altindiki da gane dorai kasa da ita da dogon rai da gwangwazo kan karoyi duwa birninta da ƙofar mata saka bara da kurawa birninta da turmin dungura kurma wari min kira da ita da nasarawa da tsoron ɗinki sagagi da sheshenta tudu na wazirci sawu dilawa ya kasai da zangonta akwai wata unguwa ta gini akwai zage musa da ita akwai wata unguwa a cikin ta marmara kaji sunanta masaƙa sun yawaita kwarai na kante babu tankarta da turawa suna ta zuwa suna kallon masakanta ba har kurɗi suke ba su su ɗau hoto na sakarta suna ta zuwa iri da iri mazajen nasu har mata waɗannan duk suna gajiyar kudu an san wakilinta akwai adakawa arzai akwai adakawa arzai dandali ya yi kawan santa da ce da dala har juma'a madafu ba ka daita akwai dunkui da limanci ka bawa da garki su daita akwai durmin da je daurawa dukurawa sirawarta akwai kuma gangamau kan giwa gwamma da doka da ita mazugar rijiya bisa masaka duk da sararinta da yan tandu da shatsari makulla tudun makeranta akwai kuma kabuwa akwai dawa naukan tudu da ita waɗannan duk suna ga jihar shimali can arewanta muhammadu ibnu mahmudin a yau shi ne wakilinta da ƙofofi suna da mutara da muli tsafta akwai nasara ƙofar wai kakan sakali kasa da ita mazugar kabuga duka wuyawan bai ka ƙofata akwai kuma sabuwar ƙofa guda juna isa da ita da wa nausa da kowar mata duk an santa an santa akwai kofar ruwa sai dan agundi sai musa da ita gadon kaya babu tamba ba ala adadi na kofarta tana da garuruwa da yawa na hakim mai kawayanta mu fara daga kan ringin mu je geza dan barta da baburan inji bibici da ungogo ban santa da duci da zaki rai kumbo tsunanan sai kasa da ita da bakin toba har gwarzo da kura har ba mu fishe ta akwai kara har da wudil da waki tudun wada da ita akwai birnin kudu da gwaran su mai lamzo musa da ita mu ambaci garki har jahun kiru gaisa musa da ita mu ambaci hakimai na waje jami'an dumuli sabta da bakin mu ce gaba ma zama shine ka ikonta akwai wambai a kula shi ke ɗayan ruwa saune nata kusan kuma bici dan ne da sarkin baya dan bata amiru da waki gwarzo yake kasa kara sarkinta akwai rano ta yi shura an sani an san shi sarkinta da wakin toba an santa a yanzu faɗan amarnata akwai ringin tafi da yake duk an san shi an santa su mai da turaki shi garikon ta gwarzo ne shi gyara ta da sarkin duti na can duti shine hakimi nata da ɗan kadai wujir shi ke yanzu domin an fa juya ta magajin ma'armi na can tudun wani shi ka ikonta akwai ga yanzu ɗan makwayo shi ne hakimi nata da ɗan darman kilu yake yanzu shi ne hakimi nata akwai birnin kudu sarkin ta na can shi ka ikonta gwaran barde akwai jagun ɗan rawali ka mulkinta akwai kuma zakirai doka shi ne hakimi nata da barde garki sabo ne shi na can shi ka gyaranta da alhaji ɗan ruwa ta shike shi na gezawa an santa da babu da can da ɗan isa kusan da yanzu shidda ita akwai kuma min jibil shi ɗan buran ne hakimi nata kasa gumbozu ɗan maje shi ne hakimi nata akwai ungo kusa yau aka bu makama na ta karfata sana'a ba a bisa abi mu an baci gwargwado nata madunka kowane nau'i na dunki na ga birninta jalala har da labati da riga har da wandonta makera har bari da baki suna nan zayawa garata akwai marina da masu bugu da yan guga birninta da yan shanu da yan doki awakai har dumakanta da yan fawa da yan sari da yan fata majemanta badukai har da fato ma suna da yawa birninta da yan kwano da yan tasa baleja balai haja a don mata mawanka duk da yan koli ma'auna ba misalinta da tabarmi da yan yagiya bale yan goro ba ita katiba har matashin kai gadaje har kujerinta da yan rogo da yan doya kara kuma ritacenta harawa masu sai sheta suna da yawa lisafta ƙasa ta gini ƙasar shabi duka ne har da tulunta waɗansu ruwa zuma da maɗi da mai nono na shanunta maroka har da masu dako da bokaye da ribanta akwai banna kwarai da yawa salaha duk tana da ita da ɗaya babban gari haka ne yawan banna da gyaranta cikin ne a san a fayaruwar a shararufar da ita fatake ba a lisadi da dillarai na birninta wurin ilimi na zamani bana iya ba da jumlarta kina da yawa ka tambayi masu ilimin ingilishinta masallaci akwai shi kano da bango har bitilunta da layi rediyo da waya da obil babu tankarta da medil har birin shiruka da albiti yau na ita da ilimi babu tankarsa gurin sabkar jiraganta gurin ilimi na tsafta har sana'a baja da ita wurin ciniki wurin saka ta shoshi can wurin mota buyutu na shawara da yawa kaɗan ne ni faɗa nata balai fage ɗawa laulan dan sun san babu tankarta akwai da gani gun wanda duk bai zo birninta akwai shauki na komawa ga ɗan birni da ya santa zama ita ta yi suna duniya duk wallahi jiya suna cewa gari in ba kano jeji ba shurarta dubu tankaka in mali kake bariya birninta dubu tankaka in ilimi kake bariya birninta dubu tankaka in alheri kake bariya birninta sana'a kowace malam dubu tamka ka birnin ta balai tsarin adon mulki du an santa an santa masallaci wurin jum'a ba ka ga gari kama da ita balai ranar hawan idi ga komowa ina ita hawan da washe na sarkin ta karanta ba irin nata da addini da imani akwai wurin mutanen ta muhammadu bello dan shehu mujaddid ya yi zancen ta fashi ya ce ga albarka kano kan babu tamkar ta sokoto ko akwai nuri hakikan ba ka yi ta yawan fadin kasa zazzau hakikan ba misalin ta Kano ta sami mai waka Muhammadu dan mutanenta da dan amu yayi shura kan shi na nan yanzu birninta kasar gaya an kai ubansa dan gaya kaji sunanta Muhammadu za yi sunansa ta baraka da shi gafarta an haihe shi ya bu zamanin zaki ubangijinta hukuncin jallayen mai sai Kano tsakiya birninta a marmara yanzu nan shi ke zai kace Allah shi jinkirta dalili na Sulaimanu ruwan san shiwalinta cikin zamani na abdullahi ba ya ruka da sarkinta a ya allah ka kai rahama garai kuma ko ka gafarta fatamman na yabo da yawa ga allah wanda ya yota cikin zamani na sarkin musa nusi ka ji zakinta ilahi karayin ni'ima garai ta ko ka karata ka gafarta ma mai waka da dukkan wanda ya ji ta waye har ubannin mu da sun karge mu ya anta musulmi wanda ya mutu da mai rai duka gafarta ina gode ma allah wanda ya yi kyauta shi kyauta ina kuma yin salatu da sallama da samanabin kyauta muhammadu shugaban bansa mazajen namu har mata ɗari biyu ga bakwai ƙari yabo domin kano don ta